الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتارن البركة masallacin ibn baz a wannan gari na arlit a wannan rana ta laraba wacce ta yi daidai da ranar uku ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da ranar sha uku ga watan uku 2024 miladiya don ci gaba da tafsirinmu da muke yi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wadda muna cikin suratul shu'ara wannan shine majalisi na uku a cikin karatunmu na wannan sura a darasinmu na ƙarshe mun tsaya aya ta 128 amma malam zai karanto daga farkon isar hud kazzabat adun al-mursalin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
ubangiji ya ce kazzabat adun al-mursalin adawa sun karyata manzanni adawa mun yi bayani a darsin da ya gabata cewa wata kabila ce daga cikin larabawa al'arabul ba'ida larabawa daga dutun nada wanda yankinsu yana nan a wurin da Allah ya kira shi al-ahqaf waskur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf al-ahqaf wani guri ne wanda yake da rairayi sannan kuma akwai mare-mari na ruwa da lambunoni a gurin wanda yana tsakanin bangaren hadarmaut a cikin yankin yaman nan ne wurin da adawa suka rayu da wayannan adawa din Allah ya aika musu wani manzo daga cikin manzanni kuma suka ƙaryata shi Allah yake ba mu labari sun ƙaryata shi iz qala lahum aquhum hudun ala tattaqun a yayin da dan uwansu annabi hud yace da su shin ba za ku ji tsoron Allah ba shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne amintacce ni a gare ku manzo ne ma'ana dan sako ne Allah ne ya aiko ni da sako na risala sannan kuma ni amintacce ne da haka fattakullaha wa ti'un ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye ku ji tsoron Allah kuma ku yi man da'a fattakullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa ati'un kuma ku yi man da'a a matsayina na manzo zuwa gare ku wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ku duba ku gani bana neman wani sakamako daga wajen ku na kokarin isar muku da sakon Allah da nake yi da kiran ku zuwa ga alkhairi bana cewa ku biya ni in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na bai zama ba face akan ubangijin halittu shine wanda zai biya ni aikin da nake yi wannan gabar ita muka tsaya yace atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wannan yana zargin su akan abin da ababai da suke aikatawa bayan mun ji akan cewa mutane ne wanda suke kan shirka aikin su shine bautar gumaka wanda wannan shine babban laifin da suke aikatawa dan babu laifin da ya kai shirka girma to kuma bayan wannan ma kuma suna aikata wasu laifuffuka wanda yake jan hankalin su zuwa ga cewa waɗannan abubuwan da suke yi abubuwa ne da bai kamata ba wanda ya kamata a ce sun daina yace da su atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun shin za ku rika gigginawa za ku rika ginawa bi kulli ri'in akan kowace hanya ko kuma guri mai tudi wato guri guri mai tudu ayatan wata wata alama wani babban bene ya kace aya shine al'alama allati tadullu ala shay'i wata alama da take nuni zuwa ga wani abu ko kuma samuwar wani abu to an kira wa'annan benaye da suna aya saboda daga nesa ana hango su a matsayin wata alama da take nuna can gurin wani guri ne na musamman sun tanade shi malamai suka ce saboda wasu manufofi irin nasu shi yasa Allah ya kira abin da yasa suka gina wa'annan gine-ginen yace kun gina su ne ta'basuna kuna yin wato al'abas shine wasanni a darasin ne gabata muka ce malamai sai maganganu akan me ake nufi da wannan wasu suka ce wato sun yi wa'annan gine-ginen ne a kan hanya saboda mutanen da za su wuce su tafi wajen annabi hud su tare su su riƙa yi musu wasa suna yi musu izgili wasu malaman kuma suka ce a'a sun yi wa'annan gine-ginen ne a matsayin wasu gurere wasu filaye na wasanni filayen wasa irin kamar yadda yanzu zaka ga a wasu manyan garuruwa ana yin filayen ƙwallo filayen kokowa da sauran filaye irin na wasanni filin dambe filin wane ne to sun yi irin wannan gine-ginen ne a matsayin wasu gurere da ake zuwa ana yin wasanni ana yin wasanni na buge-buge wasannin dambe wasannin kaza shi ne ma'anan ta'abasu wasu malaman kuma suka ce a ma'anansa kuna yin su abasan bi ghairi hikma kuna yin su abasan biduni hikma kuna yin su haka kawai ba tare da wata hikima ba ba tare da wata manufa ba sai dan alfahari sai dan nuna isa sai don nuna takabburanci a ban ƙasa shi yasa suke yi wa'innan gine-ginen don su nuna cewa su suna da ƙarfi su nuna cewa suna da dukiya su nuna cewa kuma wato su mutane ne wanda ba wanda ya isa ya karya su shi yasa suke wa'innan manyan-manyan gine-ginen domin ya zama kamar wata ganuwa ce ingantacciya a gare su in wani ma ya kawo hari to suna da inda za su shiga su ɓoye ta haka sun yi wa'innan gine-ginen kawai don nuna cewa su sun isa wanda har muka yi bayani akan cewa shi yasa malamai suke cewa mutum yayi ta yin gine-gine don nuna isa wannan ya sabawa ya sabawa shari'a ana yin gini ne don bukata sannan yace watattakhizuna masani'a sannan kuna wato rukun masani malai yace ai manazil shine masaukai gurere yin zama yace mujahid kuma yake cewa usunan mushayyada wato ganoyi wanda suke ingantattu kuna gina su la'allakum takhludun kuna rikon masane wasu malamai suka ce masane shine kududdufai na ruwa suna yin wato wato khazana khazana wasu manya manyan kududdufai da suke tara ruwa a gurin wasu sun kira masane da wannan wasu kuma suka fassara su da masane da masana'antu da wanda aka sani kuna rikon manya manyan masana'antu da kuke kere kere da wasu abubuwa dan ku nuna karfin ku da isar ku duk kuna yin wannan la'allakum taqludun qatada yace ka annakum takhluduna ka annakum khaliduna baquna fiha ka ce dai ku dawwamammu ne za ku wanzu a cikin wa'innan gidajen sai ya fassara la'alla da ka'anna wanda a nan ne kadai aka samu la'alla ta zo da ma'anar ka'anna daga bakin malamai amma abin da aka san la'alla tana yi na aiki a larabci takan zo lil ishfaq takan kuma zo abin nan lil tarajji takan zo kuma lil ta'lil tana zuwa ga wa'annan ma'anoni guda uku ta zo lil ishfaq saboda nuna tausayawa kamar ka ce la'alla al muridu yu'ani la'alla al murida la'alla al murida yu'ani ma'anansa ina tausaya ma wannan wannan marar lafiya yana fama da cututtuka yana fama da rashin lafiya daga la'alla anan lil ishfaq ce takan kuma zo le abin nan le tarajji takan zo domin nuna fata kamar ka ce la'alla al marid yabra'u cewa ina fatan wannan marar lafiyan ya warke kaga nan la'alla ta zo ta zo lit tarajji hakan kuma takan zo lit ta'lil to anan malamai suka ce ta zo ne lit tarajji da haka suna rikon wa'innan masane ɗin manya-manyan gidaje ko kace masana'antu ko kuma ma'ajiyar ruwa la'allakum ma'ana littarajji saboda fatan cewa su dawwama la'allakum wato dan domin fatan dawwama kamar da Allah ta'ala ya ce yahsabu anna malahu akhladahu yana tsammanin cewa dukiyansa za ta dawwamar da shi a can cikin suratul humaza alce yahsabu allazi jama'a malan wa'addada ya sabu anna malahu akhlada wannan da ya tara dukiya ya kididdige su kididdige yawanta ya sabu yana tsammanin cewa anna malahu cewa lalle wannan dukiyar nashi akhladahu zai dawwama da shi yana ganin in ma ya rashin lafiya yana da dukiyar da zai je ya magani in ma ya shiga wata matsala yana da dukiyar da zai yayi wa kansa wannan matsala sai ya daina tunanin mutuwa sai ya fara tunanin kamar ma zai dawwama a ban kasa to su ma suna yin wa'annan gine-ginen da fatan dawwama ma'ana kamar dai za su dawoma a cikinsu ya ce wa iza batashtum batashtum jabbari sannan kuma idan kuka yi dabuka idan kuka so ku kama wani kamu irin na zalunci ku zalunci wani batashtum jabbari kuka wato kukan kama shi jabbari na kuna masu kamu irin wanda yake mai tsanani kuna kama shi jabbari kuna masu tsanantawa a kansa أي أخذتموه بعنف وقهر وأبنا وتسلط kukan kama mutane domin ku zalunce su kama wanda yake tare da ƙarfi na nuna rinjaye ba tare da nuna tausayawa ba ba tare da nuna tausayawa ko jin ɗaya a gare shi ba shine anan mala yake cewa qala mujahid mujahid yace al-batshu shine al-asfu qatlan bis-sayfi wa darban bis-sawt in aka ce al-batshu shi ne wato al'asfu shi ne kisa wato zalunci al'asfu shi ne zalunci ƙaflan bisaifi kisa da takobi wa zarban bisauti ko kuma duka da bulala saboda ƙarfin da suke da shi da faɗa a ji shi suka zama azzalumai kuma zalunci irin na kama karya a kama wancan a ɗaure a kama wancan a fille masa kai a kama wancan a yi masa bulala bisa haƙƙi ko ba bisa haƙƙi ba ya yi abin da ya cancanci haka ko bai abin da ya cancanci haka ba haka suke ta zaluntar mutane wasu a ɗaure su wasu a kashe su wasu kuma a yi ta dukan su ana azabtar da su shine Allah ya ce to idan kuka kama mutane kamu na zalunci kukan kama su jabbari ay duna ra'fatin wa rahma ba tare da tausayawa ko jin kai ko rahma ko rahama ba kaga sai suka hada tsakankanin jabarutu imra wato jabarutu jabarutu mi'mari da kuma jabarutu masna'i da kuma jabarutu udwani abubuwa guda uku jabaruti guda uku wato guda uku suka nuna nuna isa akwai jabarutu mi'mari nuna isa ta bangaren gine-gine nuna isa da kasaita ta bangaren gine-gine manya-manyan gine-gine sannan da jabarutu wato masna'i da kuma nuna isa ta bangaren masana'antu ƙera manya-manyan masana'antu ko kuma manyan-manyan gidaje kamar yadda malamai suka faɗa ko kuma manazil wato shine masaukai ko mazaunai to an samu jabarutu masna'i daga gare su sannan aka samu jabarutu udwani wato shine kangara ta ta'addanci kangara irin ta zalunci da zaluntar bayan Allah da cutar da su da azabtar da su duk wannan ababen da suke aikatawa kenan bayan kafirci da suke kansa da shirka da haka yace fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi min da'a to kaga annabi nuhu yayi musu inkari game da tsawaita gine-gine da suke yi da nufin wa wato nuna wasa ko alfahari ba wai domin amfanin su ba ko ba ba domin wani amfani ba kamar yadda ya musu inkari akan yanda suke kawar da kai daga aikata ayyuka masu amfani da za su samar musu da lahira suna mai da hankali wajen aikata abubuwa da za su wato da za su samar musu da jin daɗin duniya ka ce dai wanda za su dawwama a ban ƙasa ba za su mutu ba kamar yadda ya musu inkari akan kaushin zuciya da aka samu daga gare su mutane ne masu kaushin hali ba tausayawa ba tausayi tattare da su to ya zarge su akan waɗannan abubuwa da haka yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah ya hana waɗannan abubuwa ku bari wa ati'un kuma ku yi mun da'a yace taqaddama ma'anahu wannan ma'anansa ya gabata yace wattaqul ladhi amaddakum bima ta'malun bayan ya nuna musu kurakuran su da ya kamata su gyara a babi na jan hankali da da'awa kuma sai yake nuna musu zuwa ga ni'imomin da Allah ya musu yace fattaqul ladhi amaddakum bima ta'malun ku ji tsoron wannan wanda ya ni'imta ku da abin da kuka sani da abin nan da kuka sani ku ji tsoron wannan da ya ni'imta ku da abin da kuka sani wanda shine ni'imomi iri-iri wanda Allah ya ni'imta su da shi shine anan malam yace ai min alkhairati ma'ana ku kiyaye dokokin Allah wannan da ya ni'imta ku da abin da kuka sani na dangin alkhairai masu yawa amaddakum bi an'amin ya taimake ku bi an'amin ya ni'imta ku da ni'imomi wato abin nan dabbobi na ni'ima na gida sune al'an'am al-baqar wal ibl wal ghanam ya Allah ya muku ni'ima ta shanu da raƙuma da kuma ƙananan dabbobi wannan yana daga cikin abin da aka ni'imta su da shi suna da yawan dabbobi shanu da raƙuma da kuma ƙananan dabbobi awaki da tumaki yace to ku ji tsoron Allah da ya ni'imta ku da wa'annan ni'imomin wannan ni'imar ba wai yayi muku ita bane haka kawai a yayi muku ita ne tare da manufa manufar ita ce ku ji tsoron sa ku bauta masa ku kalli ni'imar da ya muku ku gode masa sannan wa banina ya ni'imta ku da ƴaƴa ya ba ku yawan ƴaƴa sai aka keɓanci ƴaƴa maza da ambato aka ce bani me yasa saboda su ƴaƴa maza su ne suke nuna kai makura wajen daraja da ɗaukaka a zamaninsu suna suna suna alfahari ne da 'ya'ya maza idan kana da 'ya'ya maza to wannan yakan nuna darajar ka da ɗaukakan ka a cikin mutane shi yasa aka nuna musu wannan ni'imar sannan kuma 'ya'ya maza da su ake kawwana kabila da su ne kabila take kawwanuwa duk wata kabila tana samuwa ne tana kawwanuwa ne da 'ya'ya maza amma 'ya'ya mata 'ya'yansu 'ya'yan wata kabila ne ko kuma 'ya'yansu 'ya'yan wasu ne ba naku ba shi yasa sai aka keɓance aka keɓance maza da ambato ba wai dan an rena mata ba ko wani abu irin wannan aka ce wa banina wa jannatin da kuma lambunoni su ne jannat lambunoni jardan jardan ai basatin shine basatin shine jam'i ne na bustan wanda shine lambu wa uyunin haka kuma ya ni'imta ku da mare-mari na ruwa ai anhar Allah ya ni'imta ku da mare-mari na ruwa wanda in ka zo wannan yankin a yanzu babu wa'annan mare-mari mai yiwa a lokacin da aka azabtar da su aka hallaka su ɗin ga wa'innan maremarin su ma suka tafi da wa'innan lambunonin domin idan ka je gurin a yanzu ba za ka samu wa'innan maremarin ba da wa'innan lambunonin da da da da Allah ya ambata ana mai yiwa lokacin da aka hallaka su aka tafiyar da wa'innan ni'imomin sannan kuma mai yiwa abinda manzon Allah ya yi ishara zuwa gare shi a cikin hadisi shi ne abin da zai sake tabbata nan gaba cewa alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ta'uda hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara hadisin muslim da alkiyama ba za ta tsaya ba har sai kasar larabawa yankunan larabawa ta dawo mari mari na ruwa da kuma koramu na ruwa yanzu in ka je yankin larabawa sahara ce amma manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har sai wannan gurin ya koma mare-mari da lambunoni da mare-mari da abin nan da kogi-kogi na ruwa to mai yiwa maza Allah yana ishara dan kalmar ta'uda ya nuna an taɓa yi za a sake maimaitawa ne ina ba ta fahimta dan ka kalmar ta'uda hatta ta'uda ya nuna a baya gurin mare-mari ne kamar yadda aya ta ambata gurin mare-mari ne da lambunoni da sauransu aka aka aka hallaka mutanen da suke gurin aka tafiyar da aka aka tafiyar da wa'annan ni'imomin to maza Allah ya ce alkiyama za ta tsaya ba har sai wa'annan marimarin sun dawo wa'annan lambulolin sun dawo an ni'imta su da ni'imomi sannan alkiyama alkiyama ta tsaya inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ce lalle ni ina ji muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma inni akhafu alaikum ai in kafartum ina ji muku tsoro idan kuka kafurta idan kuka kafurce wa Allah to ina ji muku tsoron azaba yaumin azabar wani yini azim wanda yake mai girma yini mai girma ai tashibu li haulihi alwuldan yinin da saboda firgicinsa da razanansa hatta yara ƙanana sai sun yi furfura yara ƙanana za su yi furfura yauman yaj'alu alwuldan shiba ko wa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alu alwuldan shiba ta yaya za ku kiyaye dokokin Allah idan kun kafirce masa a baya a ranar da Allah zai mayar da jarirai su zamo da kurkura alwuldan jarirai kaga jariri da kurkura shi yasa malamai suka ce akwai furfurar da tashin hankali yake janyo ta tashin hankali da damuwa da bacin rai sai kaga kawai yaro karami furfura ta fi so masa ana samun wannan da haka a ranar gobe kiyama saboda tsananin firgicin alkiyama saboda girman wannan yin to sai kaga jariri yayi furfura to shine aka kira shi da azaba yawmin azim wasu sun fassara da azaba yawmin azim ana nufin azaba ta yinin da za a da za a halaka su an kira yinin da suna azim saboda girman abin da girman sha'anin abin da yake cikin sa ta ana nufin azaba ta duniya wanda za a yi musu da kuma azaba ta lahira kana azaba yawmin ana nufin yini wanda Allah ya musu alƙawari za a aiko musu da azaba to da ya tsoratar da su ya kwadaitar da su ya nuna musu kuskurensu ya ja hankalinsu ya nuna musu ni'imomin da Allah ya yi musu sannan ya tsorata su duk ya haɗa wa'innan abubuwa wanda abubuwa ne duka gaba ɗayansu na jan hankali wanda wanda duka salo ne na da'awa annabawan nan suke koya mana duk wanda zaka kira shi zuwa ga addini to ka riƙe masa shimfiɗa da irin wa'innan abubuwa wani lokacin ma kai masa shimfiɗa da yabo yaro ne yake aikata kuskure ɗanka ne ko ɗan abokinka ne ko ɗan maƙocinka yana yin wani abin da ba daidai ba kuma kana son kai masa gyara to ba fada masa da fada za ka yi ba kai tsaye idan ka zo ka kira shi ka zaunar da shi idan ka zaunar da shi ka gaya mashi abubuwa na kirki da yake yi kai mutumin kirki ne sha'aninka yana bani sha'awa domin na ga kai mutum ne mai girmama iyayenka mutum ne kai mai girmama manya sannan kuma ga ka da kokarin neman na kanka sannan kuma ga ka da kaza ka yabe shi da abubuwa kana da yawan ibada kullum ina ganin ka a masallaci sai dai matsala kaza kana shaye-shaye yanzu zai ga wannan kamar shi ne masa kas a rayuwarsa rayuwarsa cikakkiya ce wannan abin ne zai gurɓata masa ita to za ka ga kana yi masa irin wannan shimfiɗar ka kuma nuna masa illar wannan laifin na shaye-shaye da yake yi da irin abin da yake haifarwa a lafiyarsa da addininsa da sauransu to in Allah yadda sai kaga Allah ya taimake ka kaci nasara da irin wannan salon ake jan hankalin mutane zuwa ga zuwa ga abin da Allah yake so ba da fada ba ba da abin nan ba sannan kuma ba a cikin jama'a ba idan nasiha ce zaka yi wa mutum ba wa'azi zaka yi a bainan nasi ba a'a nasiha ce to ka bi shi shi kadai dinsa kai masa nasiha ba cikin mutane ake nasiha ba Imam Shafi'i yake cewa ta'ammud ta'ammud ta'ammud nasihata bin firadi wa jannibni nasihata fil jama'a fa inna nusha bainan nasi nau'un min at-tawbiqi la adda as-sima'a yake cewa in zaka yi min nasiha ka rika kebe ni a gefe ni kaɗai daga ni sai kai ka guji yi man nasiha a cikin jama'a domin nasiha a cikin jama'a wani nau'i ne na fallasa da kumyatarwa la abda istima'a ba zan saurara ba ko da kai ko kai ba zan saurara ba zaka ko da abin da ka faɗa daidai ne amma sai kaga yaƙi yin tasiri saboda mutum bai bi salon da ya dace ba to a cikin wayannan kisoshi na annabawa da ake bamu a ciki duka muna ɗaukar salo na da'awa da wannan muke ganin annabi Nuhu ya hada musu tsakankanin nasiha yayi wa mutanansa nasiha ta hanyar tsoratarwa da kwadaitarwa da kuma gargadi da bushara sannan ya nuna musu ya nuna musu kamun kansa cewa ba yana yi bane dan su bashi wani abu ba ba yana yi bane dan su biya shi kaga wannan ma salo ne wanda zaka kira shi zuwa ga Allah karka nuna masa kwadayinka zuwa ga abin da yake tare da shi kana son ka kira shi kuma ka nuna masa kwadayinka ga abin da yake hannunsa in mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko mai kaza ne to zai fahimci dan wannan kake kiransa ba dan Allah ba da haka ba zai waiwayi nasihar ka ba ka ka zo kai masa nasiha kuma ka biyo baya ka bi- gabatar masa da bukatu iri-iri ina da bukatar kaza ina da bukatar kaza gobe ka koma jibi ka sake komawa ko ka ce kana son ya ya taimake ka da kaza kana son kai kaza kuma yayi kuma ya gaba kai ba duk wannan yana sa gobe in ka zo kai masa nasiha ba za ta yi tasiri ba shi yasa annabawa suke nuna ta'affufin su ga wanda suke kira kamun kansu ba muna yi bane dan muna neman wani abu a wajen ku abinda muke nema a wajen Allah muke nema mai da'awa so ake yi ya kwadaitu game da maslahar waɗanda yake kira ba tashi maslahar ba ya kwadaitu game da maslahar waɗanda yake kira tashi maslahar Allah ne zai gyara masa ita tasa maslahar domin Allah ya ce da yansurana Allahu man yansuruhu da ka duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi taka maslahar Allah subhanahu wataala zai waiwaye ta kar ka kira su kana mai kallon maslahar ka a kullum idan kana kiran mutane zama maslahar su kake kallo kake kokarin nuna musu domin su gyara Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa to bayan ya yi musu wannan nasihar amsar da suka bashi qalu sai suka ce sawa'un alaina aw asqa am lam takun min alwa'izin suka ce mu duka ɗaya ne akan mu sawa'un alaina duka ɗaya ne akan mu a wa'azta shin kayi wa'azi am lam takun min alwa'izi ko kuma baka kasance daga cikin masu wa'azi ba mu duka ɗaya ne yayi kama da faɗin Allah ta'ala ko wani yana tabbatar da faɗin Allah ta'ala a suratul baqara innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun lalle wa'annan suka kafirta duka ɗaya ne akan su shin kayi musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba ba za su taɓa yin imani ba to gashi nan sun tabbatar da abin da Allah ya faɗa sabu fa duka ɗaya ne gare mu ka yi wa'azin ko kar ka yi sabu duka ɗaya ne ai la narji'u amma nahnu alaihi min al-kufri wat takzib ba za mu dawo daga abin da muke kansa ba na kafirci da kuma ƙaryatawa ba za mu daina ba ba za mu daina ƙaryatawa da muke yi maka ba ko da kai mana ko da kai mana wa'azi to kaga waɗannan nasihohi da da yayi wanda suke cike da hikima wanda duk mai hankali ya kamata ya saurare su ya aiki da su amma alkur'ani ya gaya mana da yake kangararrun mutane ne ita mu duka ɗaya ne ko kai wa'azi ko kar kai kaga wannan mummunan martani ne suka mayar masa suka ce mu duka ɗaya ne a gurin mu a wa'asta ablan takum min alwa'iz wasu na cewa da fadar a wa'asta ablan ta'uz da fadar a wa'asta ablan takum min alwa'iz na duka ɗaya ne amma wasu malamai suka ce suka ce kuma a cikin a wa'asta ablan ta'uz akwai ikhtisari kamar yadda zamakshari yake cewa shi yana ganin inda an ce a wa'asta amlamta uz kaga nan an samu mai an samu takaita bayani wanda takaita bayani yana daga cikin balaga amma sai Allah ya ce amlamta kun min alwa'izi ma tare da cewa ma'anan su daya aka tsawaita to shi shi yana ganin ma'anan su daya amma malamai suka ce ba ma'anan su daya ba suna da bambanci cewa amlamta kun min alwa'izi ne yafi kai makura wajen wajen inkari fiye da cewa amlamta uz ka yi wa'azin ko kada ka yi amma na cewa suka yi ka yi wa'azin ko kuma ka kasance daga cikin amlam ta kun min alwa'iz ko kuma ka abin nan ka kasance baka daga cikin masu wa'azi a wa'azta shin ka yi wa'azi amlam ta kun min alwa'iz ko kuma baka kasance daga cikin masu wa'azi ba daga wannan ya fi zama amlak kuma wannan nabi shi ne zai dace da karshen ayoyi saboda ana duba fawasin na ayoyi idan aka ce ablam ta us sai zo karshen ayar bai dace da ayar da take kafinta ba da ayar da za ta biyo bayanta da haka dai duk abinda alkur'ani ya zaka ga akwai akwai hikima akwai kuma balaga a ciki suka ce in hadha illa khuluqul awwalin wannan ba komai bane face khuluqul awwalin wato addinin mutanen farko قال ابن عباس قال يجي ابن عباس يجي دين الأولين أنا نفهم الدين متانا فرقو وانا باكو ما يبني فاتي الدين الدين متانا فرقو ma'ana wannan abin da kake hana wato wannan abin da kake hana mu wannan abin da kake hana mu kana cewa mu daina tsawaita gine-gine mu daina rukun masana'antu mu daina kaza ai wannan ba komai bane face addinin mutanen farko ma'ana iyayenmu da kakanninmu manhajar rayuwar iyayenmu da kakanninmu ne mu kuma za mu bibiyi sawunsu abinda iyayenmu suke yi ne muka samu mu ma muke yi don haka wannan abin da kaga muna yi bai zanto ba face addinin mutanen farko ma'ana shine al'adar mutanen farko shine ne al'adar mutanen farko imam al-qurtubi a tafsirin sa yace wasu qurra sun karanta da illa khuluqul awwalin yanda muka karanta bi dammil kha ay adatuhum wa dinuhum wa mazhabuhum a- wato al'adan su ne addinin su ne mazhabar su ne wa ma jara alaihi amruhum shine abin da al'amuran su ya gudana akai yace amma an samu wasu qurra kamar ibn kathir da abu amr da al-kisa'i sun karanta da illa khalqul awwali bi fathil kha da kuma iskanul lam sai zama ma'anansa ma hazal ladzi ji'ta bihi ya hudu illa ikhtila illa ikhtilaqul awwali wannan abin da ka zo da shi ya kai annabi hudu ba komai bane face kiran ƙarya irin na mutanen farko su larabawa suna cewa haddasana fulanun bi ahadithal khalq wane ya ba mu labari da labari na ƙarya shine al-kharafat wal ahadith al-muftaila wato kire-kiren ƙarya da kuma zance irin wanda aka kirkira to duka kirawoyin guda biyu idan muka ɗauka to za mu fahimci jahilcin waɗannan mutane sawa'un sun ce abinda annabi nuhu ya zo da shi abu abinda annabi hudu ya zo da shi ba komai bane ko kuma abinda annabi hudu yake hana su abinda yake kokarin hana su ai ba wani abu bane face addinin iyayensu iyayensu da kakanninsu da haka ba za su daina ba daga wannan wauta ne ko kuma a'a suna danganta abinda annabi nuhu yake kiran su zuwa gare shi cewa ƙarya ne wato kiran ƙarya ne irin na mutanen farko kowanne ka faɗa yana nuna wautarsu da jahilcinsu da kangaransu idan mun ɗauki ma'ana ta farko wadda ita ce lafazin ayar ya zo da ita kulubul awwali ma'ana addinin iyayensu da kakanninsu ne suke bi wannan sai yake nuna maka al'adan kafirai a duk lokacin da aka zama su da gaskiya kuma ya zama ba su da hujjar da za su kare kansu da ita kafirai da ahlul batil wanda suke kan bata da banna wanda suka zama ba su da dalili da za su kare kansu to sai su koma su ce ai abin da muke yi din nan shine iyaye da kakanni suke yi wani al'ada ce da ta samo asali tun daga kafiran farko alfahari da addinin iyaye ba wani annabi da ya lufa ce sai kaga mutanensa sun mai abin da maida masa martani da wannan cewa abin da muke kai a bare da muka samu iyayenmu akai ina wajadna aba'ana ala umma wa inna ala afarihim muqtadu mu mun samu iyayenmu akan wannan addinin kuma mun sawun su muke bi ba za mu daina abin da iyayenmu suke yi ba fir'auna mana nan Musa ya masa ya zo ya masa wa'azi sai ya ce fa ma balul qurunul ula to karnonin da suka gabata me zaka faɗa akan su kana nufin su ma duka ba daidai suke yi ba haka zaka ga wani dan bid'a ya gaya maka a yau idan ka zo ka ce masa abu kaza da kaza da ake yi bid'a ne sai ce to wannan abin ne shi iyayenmu da kakanninmu suka yi kana nufin iyayenmu da kakanninmu yan wuta ne suka ce a'a ba na nufin haka domin su tilka ummatun qarqarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum su al'umma ce da ta riga ta shuɗe mai yiwuwa sun yi aikin da kyakkyawan niyya ba su san bid'a ba ne ba su sani ba sun yi da kyakkyawan niyya Allah subhanahu wata'ala zai kalle su ya musu rahama ta dalilin wannan amma kai da yanzu gaskiya ta zo maka ka ki karɓa to kai ma kana da sakamakon abin da ka aikata kana da bambanci da su da'iwa su a yi musu uzuri da rashin sanin cewa abun bid'a ne suna kallon abun a matsayin addini amma kai yanzu da gaskiya ta zo maka aka baka fahimta mai kyau ya zama dole ka sauka daga abin da iyayenka suke yi ka dawo ka bi abin da yake shine gaskiya sannan ci gaba da kafewa akan abin da iyayen mutum suke yi ya ce shi dan mun gada ne ba zai daina ba to wannan a tunaninsa gani yake wai kamar taimakawa iyayen yake yi da kare su alhali bai san cewa cutar da su yake yi ba da rusa su ina fata fahimta misali ka zo ka samu iyayenka suna aikata wata banna sai ka ce ka gada ba za ka bari gadon gidanku ya bace ba a duk lokacin da ka aikata wannan kuskuren fa sai an rubuta musu kamishin zunubi su iyayen in ka aikata sai an rubuta musu kamishin suna can lahira kana aika musu zunubi ana ƙara babbaka su kai kuma kana ganin ai wai kare musu mutuncin su ne kake son yi dan kada gadon da suka bari ya bata kaga wannan wauta ne amma inda zaka daina ka tuba ka daina ka dawo kan gaskiya to ka taimaki har da iyayen naka don ba za ka ci gaba da tara musu zunubi ba su ma kan kansu ka taimake su amma rashin fahimta ne sai mutum ya ce shi ya samu iyayensa akan wannan al'ada ko akan wannan bid'a ko akan wannan kaza da haka shi ba zai daina ba to mutanen adabi hudu abinda suka gaya masa kenan suka ce in hadha illa khuluqul awwalin wannan abin da muke aikatawa ai ba wani abu bane face addinin mutanen farko ma'ana iyayenmu na farko mu kuma muna koyi da su don haka wa ma nahnu bi mu'azzabina da haka mu ba waɗanda ake azabtarwa bane mana mu ba za a azabtar da mu ba ai ala ma naf'alu zaka ba za a yi mana azaba ba wa ma nahnu bi mu'azzabina ala ma naf'alu mu ba waɗanda za a yi wa azaba bane akan abin da muke aikatawa wannan shi ake kira al-ghurur shi ake kira rudi shi ake kira da rudi da rudin kwakwalwa shine ka rudu da wani abu da kake kai kana ganin cewa ai wannan abin kawai ya wadatar su ganin suke tun da sun rike addinin iyaye to shikenan sun yi abu mai kyau don haka ba za a yi musu azaba a lahira ba kun fahimta tun da sun rike addinin iyaye da kakanni na shirka da bautar gumaka don haka ba za a azabtar da su ba me yasa saboda sun rike abin da suka gada iyaye da kakanni wannan rudu ne da kuma ruduwa da abin da mutum yake kai har yanzu akwai masu ruduwa da irin wannan rudun akwai su a cikin ahlus sunna akwai su a cikin wanda ba ahlus sunna ba waɗanda ba ahlus sunnan ba daga su suke ruduwa da irin wannan addinin iyaye ko mutum ya rudu da wani malamin sa ko wani shehin sa da yake bi yana masa da'a yana masa biyayya dan haka shi yana ganin ko bai yi ibada ba in ya je lahira wannan shehi shi zai cece shi tunda yana ban ɗariƙarsa in ya je lahira shi zai cece shi ko da bai bauta wa Allah ba wannan kaga shi ma ruɗu ne da ruɗuwa ruɗu ne irin na shaitan a cikin ahlus sunna zaka ga mutum yana ganin cewa tunda shi ahlus sunna ne baya bid'a baya shirka to ko ana ha maza ha mata sai ya tsira a ranar gobe kiyama tunda shi yana ganin ahlus sunna ne shi baya shirka baya bid'a to ko ta halin kaka dai sai ya tsira to sai ya ruɗu da wannan to sai kaga ba ruwansa da ibada ba ruwansa da qiyamul layli ba ruwansa da nafilfili ba ruwansa yana ganin mujarradan aqida kawai zai tseratar da shi tunda shi ahlus sunna ne yana kan aqida sai ya rubuta aqidar sai ya ƙi yin ayyuka na gari sai ya ƙi yin ayyukan alkhairi masu yawa yana da dukiya ya ƙi taimakawa yana da ilimi ya ƙi aiki da shi yana da dama yana da lokaci ya ƙi raya wannan lokacin da ibadu da nafilfili da karatun qur'ani da wane ne saboda yana ganin cewa ai shi yana kan akida mai kyau don haka shi yana ganin zai tsira sai dai ta zargin masu waɗanda suke ba sa kan sunna kuma ya ga suna yawan ibada sai dawo ta zargin su amma shi ba ibadar yake yi ba shi ba ibadar yake yi ba amma yana ganin mujarradin akida ne tunda shi dai ahlus sunna ne shike da to mu daina ruɗuwa da irin wannan ruɗa dan kana ahlus sunna ba shi zai hana Allah ya maka azaba ba mu fahimci wannan da kyau sannan kuma cewa baka shirka baka bid'a sakaci da yawan ibada sakaci da ibada musamman abubuwa na wajibai da ake sakaci da su da yawan aikata ayyukan sabo suna sa wa zuciya tsatsa ko da kai ahlus sunna ne zuciya za ta yi ta yin tsatsa ta yi ta yin tsatsa to a duk lokacin da ta yi tsatsa to kana ma iya fadawa kafircin daga baya saboda idan imani yayi rauni idan imani yayi rauni to akan iya zo maka da wata shubha ko mai kankantar ta yi gaba da mutum domin imani shi ne yake kaf ya shige sa mutum ya kafe imani shi ne yake ba mutum sabati ya zama ya kafe kamar wani katafaren dutse ba wata karamar shubha da za ta zo ta kada shi barantana ta ture shi imani shi yake samarwa mutum wannan abinda kuma yake karfafa imani shi ne yawan mai yawan ibada yawan ibada na filfili wato farillai da na filfili da kuma gujewa ayyukan sako shi yake sa imanin mutum yayi karfi sai mutum ya zama kafaffe wata fitina idan ta zo ba za ta yi gaba da shi ba wata shubha idan ta zo ba za ta yi gaba da shi ba wata sha'awa na rayuwa idan ta zo ba za ta yi gaba da shi ba domin ya riga ya kafu amma idan kana ganin ai kai mai aqida ne sai zama baka yawan ibada ko baka shayan aikata abubuwa na laifuffuka dan kana ganin ai baka yi shirka baka yi bid'a ba wannan zai sa imanin ka ya tarauni ya tarauni har ka zama sako-sako kamar leda duk wata guguwa idan ta zo sai ta yi gaba da kai kenan yawan ibadan nan da muke sakaci da shi shine abin da zai sa mutum ya kahu akan abin da yake kai na aqida da sunna zaka ba a ruduwa da abin da kake kai ka rudu da shi ka kiyin abin da ya kamata dan ganin cewa to ai wannan zai tsiratar da kai ba za a yi maka azaba ba ai an ce wanda yake kan tauhidi ba zai shiga wuta ba ko ba zai dawo a wuta ba shi yasa wa'annan suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabi mu ba waɗanda za a yi wa azaba bane fakazzabuhu fa ahlaknahu Allah ya ce sai suka karyata shi ma'ana sai suka karyata annabi hudu fa halaknahum da haka sai muka halaka su wannan ya nuna cewa karyatawa yana zama sababin halaka karyata manzanni karyata gaskiya idan ta zo maka wanda yana zama dalili na me na hallakar mutum wajibi ne akan mumini ya zama mai gaskatawa game da labarai na gaskiya idan suka zo masa labarin in ya zo a ƙur'ani karkai shakka karkai shakka labarin in ya zo a sunnar manzan Allah karkai shakka manzan Allah yana ba wa sahabbai labari cewa kura ta yi wa wani mutum magana dabba ta yi wa mutum wato magana ya dora mata kayan nauyi yana ta jibgarta saniya ce ta ce kai da Allah kyale ni ba da haka aka aka halicce ni ba sahabbai da suka ji sai suka ce subhanallah subhanallah ana faɗanta domin mamaki ko kuma domin domin nuna shakka akan abu da suka faɗi haka sai annabi ya ce ni dai na yi imani da hakan haka kuma abubakar da umar sun yi imani alhali kuma ba sa gurin a lokacin ba sa gurin ce abubakar da umar sun yi imani da abin da na faɗa ɗin nan su in ji an ce manzo Allah ya faɗa shi kenan magana ta kare ba maganan shakka ko kokwanto to haka ake so mumini ya kasance amma ƙaryatawa da shakka da kokwanto wannan yana zama sababin halaka fa kadzabuhu fa ahlaknahu sai suka ƙaryata shi sai muka hallaka su ai birihin sarsarin atiya da wani iska mai kadawa da ƙarfi wanda ya wuce wanda yake mai mai tsanani abadathum wanda ta karar da su baki daya fa asbahu jusasan hamidatan bila arwa suka waye gari gawawwaki a sassan dare ba tare da ruhi a jikinsu ba wannan azabar an yi musu ita ne a lokacin da suka cika da shauƙin buƙatar rahamar Allah malamai suka ce an jarabe su da fari lokacin da suka karyata manzon lokacin da azaba za ta zo ta kama su sai aka jarabce su da fari ko ina ƙasa ta bushe da inda ka yi ba ruwa ka san kuma manomi idan ya ga fari hankali tashi yake kullum ana duba gabas a gani in hadari ya taso ran nan ko sai ga hadari suka hango wani iska daga gabas Allah ya ce falamma ra'auhu aridan مستقبل أودية مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا lokacin da suka hango shi aridan ya gitto kamar wani hadari mustaqbila audiyati yana mai fuskanto rafuffukansu qalu sai suka ce hadha aridun mumtiruna wannan ai hadari ne kaga ni'imar Allah alhamdulillah alhamdulillah kubuta yazo ga hadari nan yazo yayi mana ruwa Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi ba shi bane abinda kuke gaggawar ya zo din ne rihun iska ne fiha azabun alim a cikin ta azaba ce mai radadi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana darkake duk wani abu da ta bi ta kansa da umarnin ubangijinta Allah ce fa asbahu la yura illa masakin sai suka waye gari ba abinda ake gani sai me sai gidajen su kawai duk an halaka su kaga an hallaka su a lokacin da suka cika da shauƙin rahama abinda suka hango a matsayin rahama sai zama azaba wannan irin wannan azabtarwan ta fi tsanani wanda kake tsammanin kyautatawa daga gare shi sai ya munana maka abin ya fi maka ciwo fiye da a ce dama abin da kake tsammani kenan dama kana tsammani in ka zo kai masa magana abin da kake tsammani shine ya ci mutuncinka da kuma ka zo kai sai ya ci mutuncinka ba za ka ji damuwa ba fiye da kana tsammanin idan ka je zai karɓe ka hannu biyu ya yabe ka to da ka je kuma sai ne sai ya ci mutuncinka wannan ya fi ciwo abin da kake tsammanin rahama ne amma kuma sai ya zama azaba to wannan ya fi tsananin ciwo fiye da a ce daman ka san azabar ce Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan abin da ya faru akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin kuma yawan yawan su ba su kasance mu'minai ba وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما للي أبنجزن كشيني العزيز مبواي الرحيم وانده يكي ميجن كي يكي تقدم معناه وانا معنا سياغ باتا وانا واتو abin da ya faru ɗin nan na rashin imani da ayoyin Allah abubuwa su faru na abin mamaki abubuwan tsoratawa amma kuma ya zama wannan bai yi tasiri ba wajen canza zakatan mutane na su imani wannan abu ne da yake faruwa har yanzu Allah yana nuna wasu ayoyi domin ya tsorata mu abubuwan da suke faruwa na girgizar ƙasa ɗin nan tsoratawa ce Allah yake mana ko da bai faru a garinku ba ya faru a wani waje kamar Allah yana muku gargaɗi ne kusufi wannan da rana take yi ko wata duk ayoyi ne alamomi ne gargaɗi ne wanda ya kamata mu tsorata mu yi imani amma suka ga wanzu wa'annan ayoyin ba sa yin tasiri me yasa ba sa yin tasiri saboda an samu malaman ilimin falaki da malaman ilimin sanin halayyar duwatsu da ƙasa da wane ne sun bayyana cewa ai ga abin da yake janyo wannan abubuwa ne na ɗabi'a sun mayar da shi amurin ne tabi'i da haka idan kaga kusufi na rana to shi ke ai wata ne ya shiga tsakanin duniyar mu da rana sai kare mana haskenta da haka ai ba wani abu bane kawai amurin ne tabi'i kaga ba wanda zai tsorata haka idan aka yi girgizar kasa a'a wani abu ne can cikin kasa wani yayi menene wata igiya ce ta menene shi ya janyo girgizar kasa shi ma wani al'amari ne na ɗabi'a ba za a yi da mutane su faɗinci tsoratarwa ba ne daga Allah to sai ya sa sai ka ga yanzu wata ya yi kusufi a da idan wata ya yi kusufi ko rana ta yi kusufi mutane tsorata suke hatta mu lokacin da muna yara ɗin nan ba da daɗewa ba idan rana ta yi kusufi mutane firgita suke a gaba zama cikin gari ana rana saki bawanki idan idan wata ne haka idan rana ta yi kusufi kowa abin nan shi yake yi cikin gida hankali ya tashi a yi ta salloli a yi ta kaza a lokacin manzo Allah da hakan ta faru fitowa ya firgice yana jan zanan sa kasa a firgice wasu suka ce kaga rana ta yi kusufi saboda mutuwar dan manzo Allah Ibrahim manzo ya ce a'a yake cewa rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi dan mutuwar wani ko rayuwarsa haka in kun ga faruwar wannan ku ta sallah ku yi ta nafilfili ku yi ta tuba ku yi ta istighfari har Allah ya yi muku wannan matsala wannan shine abin da ake da bukata amma mu yanzu sai kaga wata ya yi kusufi ba amma kaga mutum ya kunna tele yana kallon yana kallon tele yana kallon fim yana je rana ta yi kusufi wata ya yi kusufi amma kaga mutum yana zaune ko kaga mutum yana ce yana aikata wata badala ma ya fa ga wata ya yi kusufi amma ko hankalinsa bai tashi ba wanda shi yake nuna muku ku daina mai da hankali akan abin da masu ilimin bincike binciken nan suke faɗa mu rika mai da hankali akan abin da Allah da manzansa suke faɗa galibi abin da masu binciken nan suke faɗa yana cire mana tsoron abin da Allah ya tsoratar da mu daga gare shi da manzansa an gane wannan dan an nuna mana wannan al'amari ne na ɗabi'a shi yasa muka daina tsoron wannan dan mun ga rana ya kusufi hankali mu ko tashi baya yi da haka abin da ma shari'a ta ce mu yi ba mu damu ba to wannan kuskure ne wanda ya kamata a ce mun yi kokari mun gyara shi kaga wa'annan da Allah ya ce a cikin abin da ya faru dinnan akwai aya amma wa ma kana aksaruhum mu'minin amma yawa yawan su su kasance mu'minai ba mana yawancin su mana yawancin su aya bata amfane su ba suna ganin kamar wani abu ne na dabi'a ya zo ya wuce wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma ubangijin ka lalle shine mabuwayi duk yadda kake jin ka buwaya to ubangiji subhanahu wataala ya fi karfin ka Allah yana da izzatu qahrin yana da izza ta rinjayi ya rinjayi kowa da kowa yana da izzatu man'in izza ta hanawa ba wanda ya isa mai ba wanda ya isa ya tunkare shi duk Allah yana da waɗannan nau'uka na izza yana da kuma izza ta kudura subhanahu wa ta'ala sannan rahim ne shi ibadi mai rahama ne game da bayansa jinka ya musu jinkan ya musu rahama Allah ka sa mu cikin jinkanka da wannan muka zo kissar karshen kissar annabi hud za mu shiga kisar annabi salih amma kuma akwai wani ƙarin bayani da za a yi haka ana za mu tsaye da tafsirin akwai abin nan ha? eh sauran minti ko sauran minti ko na'am kenan za mu tsaye daga nan akwai ƙarin bayani da malam zai yi insha Allah akwai wasu bayanai da za a yi wa mutane سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله